من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين لبير جواز السفر هجر رمضان صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina shekara 1445 a wannan masallaci mai albarka masjid Umar bin Khattab a ci gaba da karatun littafin at-tajrid as-sarih li hadith al-jami' as-sahih wanda babban malami Zainuddin Sheikh Ahmad bin Abdul Latif Az-Zabiri ya rubuta sai daga malaman da suka rayu a karni na takwas an aye shi hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 813 ya rasu shekara 893 Allah ya kan shi da rama za mu ci gaba da karatu hadisi na 366 wanda yake karkashin tarjama wadda asali imam al-bukhari yayi babul azan qabla al-fajr babul azan qabla al-fajr baban da zai bayyana mana hukuncin yin kiran sallah kafin hudawa al-fajr عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من ظهور فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو يسلبه وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطاطا إلى أسفل حتى يقول هكذا يشير بسبابتيه بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مجهما عن يمينه وشماله أنا عبد الله بن مسعود لقى ابن مسعود رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أن أحدكم أو أحد منكم أذان بلال أذان بلال كرا صلى سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه شين فاعل نا وانشان جنا مفعول به نا أحدا لا يمنع أن أحدكم أذان بلال كرا صلى بلال كري أنا دينكم أو أحد منكم كوكما كري أنا ɗaya daga cikinku min sahurihi daga cin abincin sahurin shi fa innahu yu'azzinu domin shi bilal yu'azzinu yana shelar ta kiran sallah aw yunadi ko yana kwalla kiran sallah bilailin a cikin dare kenan kafin asubahi bilailin a lokacin dare hikimar kiran sallar shi li yarji'a qa'imakum saboda yarji'a ya dawo da qa'imakum wanda ya tsayi daren ku kawai misali mu daina qiyamul layli kenan dan ya dawo da shi ta yadda zai wuturi kar asubahi alfijir ya hudu kenan iya sanar da shi cewa alfijir ya kusa ko kuma liyar ji'a qa'imakum dan ya dawo da qa'imakum wanda yake mai kiyamul lailin saboda haka kenan mutum yayi kokari ya samu abin da ya sallata wal yunabbiha na'imakum dan kuma ya farkar da wanda yake barci shi ma tashi ya sallaci kenan abin da ya samu وليس أن يقول الفجر أو الصبح وليس بزمن توب أن يقول da zai zamanto ya kula ya bayyana alfajar awisubu alfajir ko kuma asubahi wa qala bi asabihi sannan salasa ya nuna da yatsa shi warfa ila alfaq wa laysa an yaqula alfajar awisubu ana alqawlu bi ma'ana alfi'l kenan bai zamanto ba bayyana asubahi ko bayyana alfujir bai zamanto ba kamar haka kenan sai nuna wa qala bi asabihi sai fadi da yatsotsin shi ma'ana sai aikata da yatsotsin shi wa rafa'aha sai daga yatsotsin kenan zuwa sama ila fawq zuwa sama kenan sai inda zai zama suna sama sai kuma yemi kasa da su kenan ba wai bayyana alfijir ba haka shar kenan wanda zai zamanto ya bayyana saboda haka yace walaysa an yaqula alfajr aw as-subh bai zamanto ba da zai bayyana alfijir ko asubahi bai daga bayyana alfijir ko asubahi wa qala bi asali sai ya aikata da yatsu sai kenan sai daga yatsu din amami sama kenan majjahuma ila fawq zuwa sama bi asabihi wa rafa'aha sai daga kaga aka ce fulano rafa'a kenan ya daga haka sama ila fawq zuwa sama wa ta'ata ila asfala sai kuma ya sauko zuwa asfala kasa alfujir ya kasu bi akwai alfujir wanda yake na gaskiya da kuma na ƙarya na ƙarya shine wanda manzo sa sai ce kamar jelal kura saboda kamar hutsiya wanda take ta kura kenan shine shar kawai haka a tseke shi kuma wancan banga-banga ne shi kuma na ƙarya kenan sharne kamar wani gimshiki haka kamar misali wannan gimshikin to haka yake to amma a irin gari malamai suka ce kamar a nan gari in dai har da wuta ce to ba za ka iya gani ba sai ka sayi dawa inda babu kenan hutuloli ba haske amma abubuwa da yawa a gari saboda wannan na lantarki da kuma haske ke ke hanawa kenan ba a gani shi yasa in ka je ƙauyuka kana zuwa inda ba wuta kana daga kanka sama dole ma za ka san kenan taurari tauraro kaza ina yake ina tauraro kaza ina yake misali mutum yana tsaye a sahara kaga labudda kawai abin da zai zame mishi ishara kenan ko kuma a ruwa me zai zame mishi ishara taurari wa alamat wa bin najmi hum yahsadun so da haka kaga in a dawa ne shi yasa mutanen da suke rayuwa a bayan gari ko a ƙauyuka za ka ga iri-irin waɗannan abubuwan da suna sanar amma a gari wannan ba zai bayyana ba a gare ka inda da haske sau da haka alfijir na ƙarya shi ne wanda yake a tsaye yake dogo ne daga gabas kenan tsaye yake ba wai banga-banga yake ba kamar wani gimshiki ko wani amudi haske ne zai bayyana amma sai bace kuma ya duhu saboda dama alfijir ɗin na gaskiya bai yi ba kenan yanzu da ya ɗan bayyana ɗan lokaci sai bace kuma sai zama gabas kin ta hadu da duhu sau da haka nan sana sai ce wale sa an ya kula alfajar abin suku bai zaman to ba wai da zai bayyana alfajar kenan an ya kula an ya zahara alfajar alfajar abin suku wa qala bi asabihi sai ya aikata wa qala kenan wa fa'ala sai ya aikata bi asabihi da yatsotsin shi kenan mi duka gaba daya wa rafa'a sai ya daga yatsotsin shi gaba daya kaga inda biyu aka ce sai zama amma dukan su ne ya daga su kuma ya daga su yaya ila fau zuwa kenan sama wa tsatsa ila asfal nan gurin me yasa aka ce ila fauku alhali kuma ila tana daga cikin hurufin jar sai a nan gurin ba sai yake ya ka ce ila fauku wa tsatsa kuma ila asfal ba ce ba ila asfali ba ce ba ila fauki saboda haka hatta ya kula haka za har sai ya aikata haka za hatta ya kula har sai ya zamanto ya aikata haka za yushiru bi sababatai sai dinga ishara bi sababatai da manunan shi guda biyu ihdahuma fawqa al-ukhra daya tana sama yar uwarsa thumma maddahuma sai kuma ya jasu an yaminihi wa shimalihi dama da hagu kaga asaba su ne waɗannan guda biyu da wannan da kuma wannan sai aka yi taglibi sun da aka ce guda ɗaya kawai wannan to amma kaga da aka ce guda biyu sai zama waɗannan kenan so da aka sai nuni dama da hagu shine wanda zai zama mai ya gice haka kenan shara kaga da bambanci da mi haka na ƙarya na gaskiya ha kaga shine wanda shi kuma zai zama banga banga saboda zai fito daga ƙarshen gabas kenan haka shar kuma sai ya yi mi sai ɗauka ko duka sai gama duniya kowane sasanni sau da haka nan sana sai shiru bi sabbaha saihi sai zama yana nuni bi sabbaba saihi ana kiransa sabbaba saboda yawanci ita ce ta kashe ni kenan su su bi kuma kenan sabbaba saihi hidahu ma kofar ukura ɗaya tana saman ƴar uwarsa sannan kuma idahuma fawqa al-ukhra thumma maddahuma an yaminihi sai kuma ya ja su dama wa shimalihi da kuma hagu saboda haka sai ya gicciya su wannan hadisi abin da yake nuna mana kenan kiran sallah kafin lokaci kiran sallar da sayyidina bilal yake duk da malamai sun zan zauna wasu suka ce a nan gurin kiran sallah wancan na farko wanda sayyidina bilal ya ce manzo Allah sassa ayi umarni wani falwinari bis sala ma'ana nace as-salatu sala suka ce kenan shi to amma kaga ya zo da lafazi na al'azan wanda yana nufin dai kiran sallah wanda yake na shari'a kenan wannan dalili ne akan cewa kiran sallah na sallah asuba ita ana yi masa kiran sallah guda biyu to sai kuma sabanin da aka samu na cewa kenan in har guda biyu ne ake yi shin da azumi ne kawai ake yi ko kuma a bai taɓaita masa ya azumi tunda kaga an faɗi cewa sai da na bilal dan ya farkar da mutane dan yin suhur wasu suka ce kenan shi wannan kiran sallar na farko na sayyidina bilal kawai a watan azumi ne ake yin so kenan in ba a watan azumi ba asali duk sallah ba a kiran lokacinsa sai lokaci ya shiga amma abin da jumhuri suka tafi a kai shine cewa ba sai su turkin shekara kawai biyu ne ake yi saboda ai kaga bayan cewa dan a farkar da mai zuhur kuma akwai liyo kiza na'imaku a farkar da waɗanda suke kenan sun yi barci da kuma wanda suke ko wanda za su suke kiyamun laili don saboda su faɗaka su dawo su yi wuturi kar alfijir ya suke su ba tare da sun yi wuturi ba saboda haka shine hikimar kiran sallar na sayyidi na bilal kiran sallah na biyu shi kuma shine na kenan halartarwa zuwa yin sallah wannan shine abin da suka bayyana kai sai kuma bangaren abin da ya shahi kenan sayyidi na bilal Allah kare ra'a gare shi shi ne wanda manzonin sanata ya ce in ka kasance a kiran sallah na asubahi na farko kenan sai kai as-salatu khairun minan nawm sai aka ce to kaga sayyidina bilal asari shine wanda yake as-salatu khairun minan nawm sannan kuma shine mai yin kiran sallah na farko ibn ummi maktum shi kuma yake kiran sallah na biyu kamar yadda manzonin sallallahu alaihi wasallam ya ce la yamni annakum adhan bilal min suhuri kiran sallah bilal kar ya hana ɗayan ku yin suhur shi فإنه كان يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم كجكو شي har sai ibn ummi maktum yayi kiran sallah to kuma sai aka samu wani hadisi kin shi ma wanda yake ingantacce kamar da ibn kuzaima cikin sahih na shi fitar shi kuma hallau da kalbi cewa inna ibn ummi maktum yu'adhdhinu bilayl fa kulu washrabu hatta yu'adhdhina bilal ibn ummi maktum da dare yake kiran sallah ku ci ku sha har sai bilal ya kira sallah to kaga tunda nan ga wata ruwaya ta nuna kalbin abu can an ce bilal yake kiran sallah a farkon dare nan kuma aka ce ibnu ummi maktum yake kiran sallah kenan a farkon dare saboda haka wasu malamai suka ce to kaga ai shi wannan na cewa bilal yake kiran sallah a farkon dare hadisi ne muttafaqun alayhi wancan kuma bai kai shi karfi ba to in aka samu ta'arudin hadisai guda biyu wani ya ci karo da wani kenan za a kaddamar da za a yi kokarin ne kawanne ne ya karfi kenan wannan na cewa bilal yake kiran sallah a farkon dare shine wanda yake karfi sai suka ce to kenan wancan wanda yake cikin sahih ibn kuzaima wanda yazo da kalbin cewa ibn ummi maktum ne yake kiran sallah a farkon dare suka ce kenan sahibi ne saboda ya ci karo da wanda yake ya fi shi karfi kenan alama ce ta rauni wasu malaman sai suka fi tsari na hada tsakankanin hadisa suka ce ma dama dai ya tabbata cewa ibn ummi maktum yana kiran sallah a farkon dare ba za a kalli kuwakin ba ai dama ba lalle ba dalilai guda biyu su zama karhin su daya amma duk lokacin da aka samu wannan sai aka ce a zub da wancan alhali kuma ya tabbata karhin shi ne bai kai ba na wancan to yanzu zai bayi zuwa ga ajiye hadisai wanda suke masu yawa kaga asalin inda aka samu cin karan hadisai abinda ake fara aiki da shi shine mi hada tsakankanin hadisai din so da hada tsakankanin hadisan kaga a cikin da kai aiki da kowace sunna sai suka ce to kenan talawu ke tsakanin su kawai matsalar ladanai ne guda biyu wannan ya dinga yi a harko kuma hallar wataran wannan yayi kenan wataran bilal shi yake a harko wataran kuma ibnu ummi maktum shi yake yi kenan a harko wataran kuma wannan yayi a na biyu kenan hanyar gama hadisan shine hanya wacce take kenan wadda take saboda haka ibn ummi maktum da bilal kowannen su kenan yana kiran sallah a farko wanda kuma shi wannan hadisin zamu ga shine yana daga mafiya karhin dalilai na masu kaddamar da salatu min khairu min nawm a farkon dare kenan hadisin cewa bilal yana kiran sallah da dare ku ci ku sha har sai ibn ummi maktum ya kira sallah alhali kuma bilal shi aka kiran sallah farko anan ne aka san as-salatu khairun min an-nawm ana bilal shine yake yin wannan to kaga yana daga mafi karhin dalilin su sai dai kuma an samu kenan wani hadisin wanda ya nuna shi ma ibn ummi maktum yana yin kiran sallar a farko saboda haka to tunda an samu wannan kenan sai dai a samu wani dalilin ba shi wannan hadisin ba tunda kowa ma yana yi da farko to in ko kowa ma yana yi da farko kenan ibn ummi maktum shi ma yana yi bilal ma yana yi na gani wa kenan yace walaysa an yaqula yazharu al-fajr hakaza wannan hadisin ya nuna mana cewa al-fajr kala biyu ne akwai al-fajr na gaskiya akwai al-fajr wanda yake na ƙarya kuma wajibi ne akan musulmi ya zamanto ya yi ƙoƙarin kiyayewa lokuta na sallah ta hanyar abubuwan da ubangiji subhanahu wata'ala sanya su su ne alama na ganewa lokacin sallah sannan kuma sallah asuba ya tabbata ana masa kiran sallah biyu kuma ba wai ya takaita ba cewa kiran sallah biyu sai a watan azumi sannan kuma wanda bilal yake yi ba wai as-salatu sala bane wanda waɗansu shi suka ɗauka ma a matsayin irin wannan shelar da zaka ga masu menene yake a motsa a motsa su su kuma ya suka samu ta na cewa a watan azumi ne kina ce a salatu sala saboda haka irin su a motsa da duk wani alama da za ta nuna cewa kenan lokaci yayi to kaga kiran sallah abu ne wanda yake masharu kuma lafuzza ne waɗanda suke muqayyadai ba za a sanar da lokacin sallah ba dole sai da waɗannan lafuzza kin wanda a shari'u ya sanya su ne alama gane a lokacin sallah duk wata tarar da ladani zai yi in dai ba da kalmomin kiran sallah bane to anan gurin ya kawo bid'a a addini zaka ga da kai ladanan da in suka zo kafin suke sai suke sala as-sala as-sala as-sala ka gani wasu kuma sallah sallah sallah sallah da wasu dai istilahat zaka ga nasu to yanzu misali in har wannan abin shine za to kaga ya ba su ai kiran sallah ga abubuwan da mai shar'antawa ya sa su ne kalmomin da kadai aka yarda a sanar da lokacin sallah kai kuma yanzu ka samar da wani maganganunka wanda suke na karan kanka kenan kaga ka kirkiri wata bid'a ka raba ta zuwa ga addini wanda kuma alama ce ta mi kenan a watsar da kiran sallah a koma wancan abin naka wannan yasa zaka ga da dama daga ladanai sai su zo kiran sallah ba su iya ba maimaita kalmomin kiran sallah amma kuma sun gwanance a wani zakaranci na daban ma'ana furta wasu abubuwa wanda su ne za su dinga ta da mutane har ma ka goni lada na shi ai ladan wani yanda yake kaza ai ya ladan shi kaza wannan duka kuskure ne kuma duk wanda zai haka nan bai da lada shi saboda man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd dukkanin wanda zai abin da ba a sa shi ba to wannan abin an maida mai bai da lada bal sai dai ma ya samu zunubi saboda ya zo da abin da yake haramun Allah kare mu babun bayna kulli azanain salatu liman sha'a wannan babin zai nuna mana tsakankanin kowane kiran sallah guda biyu ya halitta kai nafila ga dukkanin wanda ya ga dama an abdullahi ibn mughaffal bin musani radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina kulli adhanayn salatun salatan liman sha'a wa fi riwayatin baina kulli adhanayn salatun baina kulli adhanayn salatun thumma qala fi thalitha liman sha'a daga sahabi manzo Allah sassa Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani Allah kara mishi yarda yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle ma shi salata yace baina kulli adhanain salatu tsakankanin kowane kiran sallah guda biyu salatu da akwai halaccin yin sallah salatan ma ya faɗi wannan su uku liman sha'a amma a nauku sai ce liman sha'a fi ruwaya baina kulli adhanain salatu baina kulli adhanain salatu thumma qala fi thalitha liman sha'a ma'ana al'adane nan gurin shine kiran sallah tare da iqama so da ita ma iqama ana kiran ta kiran sallah shi yasa abinda aka shar'anta a kiran sallah shine abinda aka shar'anta a iqama ma'ana ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar kai ma zaka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah haka nan zaka yi wannan ya nuna kenan ana sa a sanya fasila tsakankanin kiran sallah da iqama kuskure ne ya zamanto da zara an kira sallah kuma kai tsaye sai ya zamanto an yi ikama saboda hikimar kiran sallah kenan da a sanar a kirawo mutane zuwa sallah ikama kuma ka gani shi kuma kenan an yi ta ne dan saboda kenan aikata sallah kai tsaye kenan an sanya ta ne dan aikata sallah saboda haka ya zamanto an kira lokacin wani zai je arwalla ana yin kiran sallah kuma sai a ikama kaga tattare da wannan akwai saba ma abin da yake sunna imamu tirmidhi ya fitar da hadisi da isnadi sai dai bai tabbata ba daga Jabir bin Abdullah yace manzo Allah sansa yace wa Bilal ij'al baina adhanika wa iqamatika tsakanin kiran sallarka da iqamaka ka sanya qadar ma ya qurubul akil min akali gurgurdan yanda mai cin abinci zai ci abinci ida ka gani wa shariba min shurbi mai sha daga shan shi wal mutassir idza dakala li qada'i wanda kuma yake takure gurgurdan yanda zai shiga ban daki ya zamanto ya hudu sai dai hadisin bai tabbata ba abin da ake bukata kenan zamanto an sanya fasila tsakankanin kiran sallah da iqama kamar yadda nan manzo Allah sai ce baina kulli azanaini salatu gwargwadon ko dai raka'a biyu wasu malaman suka ce gwargwadon kenan raka'a hudu abul faraj abdurrahman ibn jawzi Allah ya ce da rahama yace lalle akwai fa'ida ga wannan hadisin cewa ya halitta an ya tawahama anna al-adhana lis-salati yamna'u an yaf'ala suwa as-salat allati adhana laha ya halitta يجوز أن يتوهم أن الأذان للصلاة شاكرا صلى وند أكيدا صلى ينا أنا أن يفعل سوى الصلاة التي أذن لها ينا أنا أيكة وأنا أبو ذكرا صلى أكي يجي فبي فبين أن التطوع بين الأذان والإقامة جائز في حديث يبين شيوا mutum ya nafila tsakanin kiran sallah da ikama wannan kenan ya halitta kaga wani zai tunanin cewa ai da an kira sallah kawai me wajibi ita wannan sallar da aka kira kawai ita ce sallah babu wani abu sai ita wannan sallah din yace to sai aka nuna tsakankanin kowace kiran sallah tsakanin kowace kiran sallah kenan ya halitta mutum yayin nafila saboda wani zai dauka ruwaya ta Imam Ahmad ta ce idan qimatu salata fala salata illa al-maktuba ko kuma illa allati uqima laha wannan kenan ya ke banta ga kiran sallah da kuma abin da yake ikama yace a saboda haka kenan duk inda aka kira sallah kafin tare iqama ya halitta mutum yayin nafila din shi gurgurdan abin da ya samu kafin zuwan limami manzo Allah sallallahu alaihi sai mai mai sasu uku kamar yadda hadisi Anas yace manzo Allah sallallahu alaihi idza takallama bi kalima a'adaha salasa duk in zai faɗi magana yakan maimaita ta su uku shi yasa kaga nan sai ce baina kullu azanin salatu bayan kulli azanin salatu ana uku sai ce liman sha'a wannan cewa liman sha'a dan nuni akan cewa kenan mustahabbi ne in ka so shi kenan sai ka sallata in kuma baka sallaci ba wannan kenan sai kai rasib naka wanda shi ma dai yin haka nan din sunna ne babu man qala li yu'adhdhina fi safari mu'adhdhinun wahid baban da yake bayanin cewa li yu'adhdhina fi safari mu'adhdhinun wahid ladani guda ɗaya kiran sallah a bulaguro ma'ana a sallar bulaguro ko a halin bulaguro to kiran sallah kwaya ɗaya ke kiran sallah kwaya ɗaya ke amma akwai asari daga abdullahi ibn umar allah ƙare za a gare shi na yin kiran sallar shi guda biyu a halin bulaguro a sallar asuba an malik ibn huwair radiyallahu anhu ataitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi fa aqamna indahu 20 layla wa kana rahiman rafiqa فلما راى شوقنا الى اهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا فاذا درت الصلاه فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم دغا مالك بن هوير بن الهوير الله قال الراء gare shi ataitu annabi sallallahu alaihi wasallam yace mun je gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi a cikin jama'a daga mutane na nafar su ne daga uku zuwa goma min kawami daga mutane na kabila salisu bin bakar bin abdu manaf lokacin kuma sun ji wajen manzo Allah sallallahu a lokacin ma yake yana kimtsawa don zuwa yakin tabuka fa kamna an da 20 na laila muka zauna gurin shi kwanaka 20 wa kana salasa rahiman annabi sallallahu ya zama to mai tausayawa bil mu'minina raufur rahim saboda haka wa kana bil mu'minina rahima rafiqa sannan kuma sallallahu alaihi wasallam mai tausasawa a wani lafazin ya zo raqiqa wanda yake kenan mai tausayawa sannan kuma mai mai tausayawa kenan daga arifa falamma ra'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam shauqana ila ahlina ya annabi sallallahu alaihi wasallam ga shauqana begenmu ila ahlina zuwa iyalinmu ma'ana ya ga muna da buƙatuwa zuwa gida kenan mun yi kwana 20 qala yace irji'u ila ahlikum annabi sallallahu alaihi ce ku koma cikin iyalanku fa kunu fihim ku tabbata cikin su wa allimuhum kuma ku zama to kuna ilmantar da su wa sallu sannan ku dinga sallah kenan a halin tsayyar ku da kuma halin a halin buraburan ku da kuma halin tsayyar ku gida nan gurin Malik ibn Huwair ya faɗi irin halaye na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah subhanahu wataala ya sifanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi kuma ya bayyana halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da irin waɗannan halaye shine halaye wanda suke irin na rifa wanda babu abin da rifa zai shiga sai abin ya kawar manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa ma kana rifu fi shay'in illa zanahu babu yadda za a samu tausasawa cikin abu ba sai sai wannan abin ya zamanto ya samu kawatuwa sababin wannan tausasawa manzo sallallahu alaihi ce inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa Allah mai tausasawa ne yana kaunar tausasawa shi yasa dukkanin ɗabi'un da Allah yake so ya yarda da su to zaka samu ɗabi'u ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka samu ɗabi'u ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa wa yuti ala rifq ma la yuti ala al-um manzo Allah yana bayar da cin nasara a cikin duk abin da ya zama akwai tausasawa tare da shi irin galaba da nasarar da ba a badawa a cikin kausasawa duk abin da girma da arziki bai samar da shi ba to za ka ga siyasiya ba ya samar da shi da dami duk abin da bai zama so ba kenan cikin tausasawa tarbiyya ce ba ka bi ba hanya ta tausasawa da kuma hanya ta kenan tausayawa to in ka ce ka bi tsanani kawai babu yadda za a ci nasara saboda haka kenan tausasawa shine asali tausayawa shine asali shi kuma kausasawa ko tsanantawa to wani yanayi ne yake kawowa sai a yi shi inda kausasawa take ake bukatar kausasawa ko tsanantawa to nan gurin kuma aka tausasa ba za a ce nasara ba shi yasa kowannan kaga an yi amfani da shi a bangaren wannan manzala sassa ya yi amfani da bangaren tausasawa shine a galabiya saboda shi ke samar da cin nasara an kuma yi amfani da wancan bangaren na kenan tsanantawa shi kuma dan babe ne na ladabtarwa da kuma horaswa don saboda mutum ya zama to ya dawo kan abin da yake fitara duk wanda kaga an kausa same ko an tsananta me to ya wuta ne daga fitara saboda asalin fitara kin shine tsausasa da kuma tsayawa dodar to in mutum ya wuta daga fitara din zaka ga kenan abin da zai gyara shi kuma wancan yanayin wanda yake na shidda shine wallafi takhafuna nusugahunna fayazuhunna wajuruhunna fil masaji wadribuhunna kaga murru awladakum bis salati li sab'i sinina wadribuhum alaiha li ashr kaga asali ne tausasawa ta hanyar hikimomi ta hanyar kaza hanyar wa'azi hanyar nasiha to kuma yake shine sai a bi wancan mataki din fa kamna inda 20 laila wannan ya nuna yin rahila dan neman ilimi mutum ya tashi da kauyen su bayan rama kawai ka zauna a kauyen ka zauna a ƙauye kuma cikin jahilci kaga sai su ya ce muka taso sai muka zo jan manzara sassar amma ku zauna za a iya zuwa neman kuɗi wani ya tafi alje wani ya tafi libi wani ya tafi lagos wani ya tafi kotono amma kuma neman ilimi babu wanda zai tashi ya je shi nan ya yi bulaguran kwana uku ya je koyo sallah ya zo ya dinga koyawa ba wanda zai tashi yini ɗaya ya je shi duka duka kilo goma ya isa dai ka ƙetara ka zo ka gari amma yakan ƙauyen da tsakaninsa da gari kawai kilo goma ne sai su zauna ba su iya kiran sallah ba ba su iya sallah ta kirki ba ba su iya addini ba kuma amma gehe sai sun yi bulaguran neman kuɗi na alje na alje na rufe na rufe na kaza yana yi sai ce kuma aje wai daga gari suke so ya an je daga gari kai yanzu da kake garin in ka zo kai ka koya ai za su yi karba daga gare ka manzanni fa ana turo manzanni ne cikin mi mutane kenan kaga daga in mutane ake turo manza yanzu maimakon wani ya sake da gari ya ce karanta da ku sai ma ya yi da wa'azin za a samu wani shekaru da kai an wa gaya mana dama wa wala ya gaya mana ya ce karshen zamani mutane za su yi ta yawo zuwa wa'azi guri-guri don su hallaka ku su raba ku da addinin ku na iyaye da kafa kawai shi kenan juya wasa ba ka gani to amma dan garin ne ya je ya koya kaga babu dama an san shi kuma ya san yadda zai bibiya da mutane su kuma me za su kyamaci abin fa kamna an da 20 ne laila sai muka zauna gurin shi wa kana rahiman rafiq kaga in mutun ya zo rahila ta neman ilimi so ake zaman to kai marhaba da ne shi marhaban bi talibil ilm marhaba bi wasiyat rasulullah sallallahu alaihi wasallam to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku girmama wanda suke koyon ilimi wajen ku girmama wanda kuke koyon ilimi wajen shine asali shi yasa zama ta abdulaziz bin baz lokacin yana jagoranta jami'a islamiyya aka ce shi kawai duk wanda ya zo ba ruwan shi da wani sai kana da takarrar kaza kawai da ka zo ka kawai marhaba bi wasiyar da rasulullah sallallahu alaihi wasallam marhaba da wasiyar manzon Allah kawai haka ake dauka mutane babu wani mushkila ka gani babu wani matsala shi duk wanda ya zo kawai haka ba he da takarra kaza ba ilimi ka zo ne ma to me kuma ya ka takarra an yi kaza ka zo kawai kai karatun a baka shi da kai karatun almuhimmu dai ka cancanta ka cancanta kawai a saka saboda haka shi babu wannan wannan kin to kuma ya kaga sunnai ya kaga yadda aka samar ya kaga ginuwar malaman ka gani wani daga cikin malamai da na gana dosani ana hira da shi lokacin yana faɗi wani shek dawudi yana faɗin tahiyar su labanan karatu ya ce lokacin da suka sai jami'a da suka je suka tarra a shi jami'a shi a ci ana tsala an sa abubakar da umar da wani suka rasa yadda za su ya ce lokacin sai dai su shiga ɗaki su yi ta kuka sai suka samu suka aika suka aika ma shek abdulaziz bin bas sakonsu na cewa ga halin da suke ciki su yan niger ne sun tafi can kuma babu alaka hanya ta faɗi a gida ga halin da ake ciki na su koma sau da haka suka tura sako ga shiga shiga shiga shiga shi inda a lokacin ya ce da sako ya tsarra shek abdulaziz bin bas a kai tsaye take ya tura musu cewa jami'a tana mara balale da su an ɗauke su ga kaza duka gashi aka faɗi ga hanyar da za su bi ga wannan ke suka silale kawai daga nan gurin suka silale suka je kai dai suna tahiya aka yi maraba da su ko aka aka aka sa su jami'a ka gani kai dai suna tahiya dole ka ka garo saboda addinin ake ma ma din da aka ce ko ni za su tsari irin da yanzu da waye duka duk shi yasa kaga mun shiga yanda muka shiga su go wancan malam shi yasa kaga an batan su kaka kaga gashi nan gurin a zamanin muske amma kai ka ce wasu ne daga wanda suke sun gabata falan mara to so ake in Allah ya ɗaukaka ka ka zama malami in Allah ya ɗaukaka ka karkaki baki masu neman ilimi mu yau matsalar mu in ka samu shuhura yanzu wani ya taso da kauye yana ganin ka a yanar gizo yana jin wa'azin ka a wannan sai zo shi saboda kauna ya ce ya zo ne don ya zama na gurin ka yi karatu kawai ka ga mutum sai kiya akwai wanda ya tashi ya tafi wata kasa yin karatu ya je kwanan shi biyu yana sai ga malamin zai karatu da kauyensu da aka yi da noma shi sai ga kawai a duk duniya da ta wani malami ne gaskiya mai tsoron Allah kamar wani ba saboda yana jin wasu suka yi yana ji abubuwa na hadi shi bai san bala Allah kawai ne bil amal ya je sai da ya kwana biyu ne ce kai ka gare kawai ni zan nuna ma ga yan garin ku can ka je ka kawai wajen su ka yabi na amma na ba ka ma gani wani kuma da ya je malamin ya ce to ka je wajen malam wani shine mutumin gane ne kenan ka je ka tun da kai dan gane ne ka je can ga dan garin ku can gudu amma mu ma sai da wannan abu ka gani wani kuma malami ya bashi kudin mota ce a koma tun daga lamarin boko haram mu yanzu mun yarda da mutane kawai dai ga kokarin da zan ma koma ta iya koyar ka gani so wani lokaci me matsala mukan mukan man da mun samu wani matsayi sai kuma mu manta da menene hakikanin abin da ya samar da wannan matsayi ɗaukaka wannan da matsayin ka same ta ne ka ɗauki yanzu misali shek abubakar jerar da ake sai ba ga shi ba ka gani mala sai ce lokaci yana ka suna yara yanda yake da yan jikar shi zai zo shiga can ya kuta can ya shiga can kale ka yadda ana hira da shi ce najeriya ne ba irin gurin da bai saka ba niger mali ina ne ghana ka gani kai har wancan garin da aka yi jiwo mulki nan da yake wannan a wannan dai na baya ai gabon ya ce duka ya shiga guri-guri duk ba inda kawai da jakashi in ya tashi kawai shiga yake huta yake shiga yake jeja yana ta kai addini to yanzu yaya bai samu ba kyakkyawan ambato in dai har shekarun gaske kai duk yemin ka farura kuma kana kan sunna baka zame ba ya gode ma Allah to me ake nema dama dama abin da ake nema kenan kawai a samu kana kan so ne ake maka mutu ma kana musulmi ba ka samu ma ka mutu kana musulmi ma kai kuwa balle kuma ka mutu kana kan sunna alal jaja kana karantar da sunna baka dawo ba kana tubka da warwara kaga da koyan da yau sun sai ya sai sai kai mu sharbin mu ko dole mu rike dama da ake yin kaza akwai masu wani wani da an dawo sai ce kai da abun hawadi ne dole tubu da wai kai an bar shin rubutu kaga to kaga wannan duk kuskure ne kawai a ce ko mutuwa za ka yi ko kun yi ido hudu da mala'ikan mutuwa abinda kace bid'a ne ko bid'a ne haram ta taba koma halak kawai ka ce kaza bid'a ne ko kun yi ido hudu da mala'ikan mutuwa aka ce mai me hukuncin kaza kawai bid'a ne ka ji abin da wace so su abokar gera wannan gejin ne to amma yanzu sai ka samu wanda wani kace za ka gayyato shi karan farko ma zai ce wata otar za kai ba duk imanin ka ma bai zawo duk imanin ka ma bai zawo amma in kana da kuɗi in kana da kuɗi kuma to kuma mutumin da kace kuma zai so shi shek nasiru albani allah ya kanshi da rahama wani matashi salafi daga ƙauyen shi da abokin shi suka aika wa shagana sai da albani ga iyasa ba su taɓa tunanin zai zo ba ya ce kawai sai ga shakana ya zo ya ce a gigice na wuta na gidan su abokin na ci ga mana baya amsa ga iyasa ya zo shi suka rasa ya ce muna rikice muna halin abin nan din ka gani to kale ka ka ga malamai na Allah saboda ilimin suke su a fahimtar suke su ka gani shin kai me ma daukaka ka malami mota ce ko wani riga ko wani kaza ko in wannan ne da yan siyasa da mazoli duk ba sun yi ka ba ai ba wannan bane ba kai daukaka kawai ilimin yin shi da kuma karantar da shi shine kawai kuma bakka da masoyi mai kima wajen ka kamar ɗalibin ilimi kar ka taɓa fifita Allah ya ta ba mu misali abasa wa tawalla an ja'ahu al'ama kar ka taɓa fifita wani asajiri akan wani ɗalibin ilimi wanda yake neman yarda Allah yake neman ilimi ka sanar da shi shine sama da kuɓa kai ba ka samu ɗaukaka ne ta hanyar ɗalibin ba ɗaukakan malami ɗalibi ka gani ɗaukakan malami ɗalibi ɗaukakan ɗalibi malami to amma duk lokacin da ya zama to ya kake ka shi mai neman ilimin wajen ka shi ma shi ba a bakin komai yake ba ko za ka iya kaiwa wani matsayin da ma za ka yi watsi da shi ko kuma wani zai zo don Allah yana gayyatar ka saboda yana so ya gayyato ka ka zo wajen wani sabga shi ko wani abu ka faɗi gaskiya shi ma ya ji cewa ga malam wani ya zo gurin sabga shi duk kaunar da yake ma zai duk ya kaɗi wannan akwai malamin da wani ya an zo yana murna kauna ya zo ya meka hannu haka a bada mai shi kai tsallaka ci wannan da shi hannu ne ya zo ya bada shi kawai ya kwale shi me wannan ya kace za ka wani malami kuma ya zo sun yana gidan rediyo yana gudanar da abin da aka yi dandazo jama'a duk aka tafi kauna an yi wanda ana jin sautin shi yanzu gashi ya biyo gidan rediyo yana hutawa ce kaje kaje za ku cinye ni duk wannan cikirin da suka fita suka fi tsiro na abun ba su da daɗi amma lafuta ya zama to mu tunatar da kanmu don mu ma gobe za mu kai matsayin waɗancan to mu san wannan abin ba bane mai kyau ɗaukakar mu ɗaukakar mu tana ƙarƙashin waɗannan ɗaliban duniya mu kuma ya zama karka taɓa ganin ya zama ɗalibin da yake nema wajen ka ya kowa wajen ka ɗalibin da kake karatu a islamiyya ne a ina ne duk wanda ya zo ce zai karatu wajen ka to zama shi ne sama da kowa a gurinka da attajirai ne daga kaza ne da waye da abokanka ne bakka da wanda ya yi wannan saboda ta hanyar shi zaka samu aljanna ta hanyar ka zai samu aljanna in kuma babu shi kai bakka da wani abin da saboda ai shi kake ba ka zo ka kasa kaya in ba masu saye kawa ka gani kale ka yanda annabawa suke wannan kin mabiya kale ka yanda suke kwaɗayin samun mabiya ka zo ka zauna ka samu wanda zai saurari abin naka ai arziki ne da gani babu abin da ya kai wannan saboda haka wa kana rayyun faran mara shauqana ila ahlina da ya ga begen mu zuwa iyalin mu qali irji'u sai ce ku koma fa kunu fihim ku zauna cikin su kar ka zo kai ilimi kuma ka tashi ka bar garin fa kunu fihim ku zauna cikin su in ka je kayo karatu duk inda kai ka zo ka amfana da garin kar ka zo ka yi karatu nan gurin la'alla ma 'yan garin suke ta tura maka kuɗi can har ka ida da kayan kuma sai ka fure ka sai can wasu su dinga karuwa da kai kamar yan garin ku ne ba san sha ilimin ba wannan kuskure ko kuma ka zo mutane su taimaka ma haɗo haɗo haɗo haɗo yan kungiya ne ko ka ana ta tura ma yanzu ka zo kai karatu kawai kai mai koya ne a jami'a saboda haka babu wani ɗalibin da zai ce ya karu da kai kawai kai karatun ka da kuɗi ne to kaga wannan ma kuskure labudda sai mun tsaya mun kula da wannan falamma ra shaukana ila ne na kala irzu shi yasa kaga muke da raunin ilimin muka da yawa sai malami ya je ya karanto lugha ya zo ya sa ma dalibai darasi su tsalisa ya koya musu sai ki wannan kawai shi sai a jami'a wani kuma sai alakwal yan lakwal ɗin mama ba ma gane ba a zo ga ana nana ne sai mance shi ma ilimin shi ma mance ake saboda inda babu masu dauka ai ilimi da karantar da shi ne yake karuwa yazidu bi kasratil infaq minhu wa yanqus bi kafan shadaka in ka zauna baka karatu amma ya zaka yi amma biyan da ake tsar wasu su zo su dinga yi sai ka ga duka abin yana haɓaka yana karuwa amma da zarar baka koya sai ka mance shi gaba daya ka gani saboda haka kenan wannan yana daga kuskuren da yawa muke fama ire-iren kasashen mu a ire-iren kasashen mu yawanci an yi samun wannan gaskiya a ire-iren kasashen mu falan mara shaukana ila halina da muka ga begen su irin su shek nasiri albani kakka dauka karanta wasu kawai a jami'a ce in mota ya zo kan ya shiga mota ɗalibai sun cika mota ya ka hoto istiraha ɗalibai sun zo sun mamaye shi ya ka zo kaza sun zo sai amma mu in ka kai wani jeji na ilimi kawai sai ka ware wasu ƴan lokuta yanzu in wani ɗalibi mai himma shi duk karatun da ake wancan ya wuce matakin sai zo shi a sa mashi wani karatu a sa mashi wani lokaci a sa lokacin ɗalibai kuma sai ka ce a kawai babu damu kuma zai iya zama a majalisa yi awa biyu ko yi awa uku ina da dama hira a majalisa amma ban da dama ba da ilimi kaga duk wannan kuskure ne labudda ya zama to mun gyara wannan matsar kana da lokaci kawai ka ba da ilimi kai ta yada mutuwa ba jiran ka ba ke wa abin rabbaka hatta ya tiyaka yaqin kawai kai sai abin da kai shine abin da zai wala Allah Allah ya amsa wani abu daga ciki to kaga ire-iren waɗannan ya isa ishara kuma kaga alama ce mai kyau irin su Dr. Ahmad kaga kuma haka su ma a yi masu da'awa za ka gani ana hanyar kai su likita irin su Sheikh Salih ibn Usaimin amma su tsaya su yi ilkayin dare ana hanyar Sheikh Abdulaziz ibn Baz za a kai shi asibiti lokaci sai da ya ilkayin wani dare ba su da lahiya za su zawa su yi darasi sai a ce maka an yi karatu jimawa an kai shi likita ai bai da lahiya babu lahiya kawai karatun ne a wasa shi ba za a iya bari ba to kai dan yan kasuwa dan kasuwa nawa ne rangaranga za a tada shi a kai shi a ajiye shi kofar shagon ya dinga sa ido ka gani dan kasuwa ma yayi wannan mai neman kudin duniya balle mai neman silatullahi alghaliya kai fa aljanna kake nema dan kasuwa ne bai wannan dan kasuwa nawa ne har ya kuwa shirin sai na kasuwanci to balantana kuma waɗanda suke karkatacciya hanya nawa ne ba su gashiya ba tsuwa bai hana su ba irin su zazzaki da sauran mubtadi'a tsuwan tsuwa bai hana su ba suna ya kafa na kuma kai har suna heka tsida sau da haka a nan tsara sai ce ku zauna kina a cikinsu irju ila wa allimuhum ku ilmantar da su wa sallu kuma ku dinga sallah fa idza hadaratu salatu in lokacin sallah ya fari azin lakum ahadukum ɗaya a cikin ku ya kira muku sallah wala ummakum akbaru babban ku ya muku limanci saboda sun zamanto sun yi daidaito wajen karatu ai kaga su wajen 20 wana na mutaqaribuna shababa wana na mutaqaribuna fitin wajen shekaru duka wana na mutaqaribuna muna tsare kun juna kuma da suka zo su kaga ai ilimi suka zo dauka kenan yi me duka mustawa daya an koya musu fati an yi kaza kenan wajen karatu duk ɗaya suke to sai tunda sun yi daidaito sai aka ce wanda ya yi ku shekaru ya mutu inda aka samu dukkan ku hizu ɗaya ɗaya ɗaya ne gare ku dukkan ku hadisi goma goma ne kuka sani to yanzu kenan ne sai a laika bangaren shekaru wannan hadisi ne wannan hadisi ne wannan sai a laika bangaren ne shekaru sai dai fa in ya zamanto bangaren shekarun da akwai abin da kuma yake na kasu ne matsalar a ce ga mai shekaru amma yana da karamcin mai takatsantsa a bangaren nan to yanzu sai a sa koda na kasa da shi ne in dai ya fi shi cancantuwa na wannan sai ya ce kenan wale ummakum akbarukum wanda yake babbacin ku sai zaman to ya limance ku wannan kenan yayi nuni wasu malaman suka hujja akan wannan absa afdaliya ta al-imama akan kenan al-azan kenan cewa limanci shine yafi ya zaman yafi zaman tawafi mafi fiji akan kenan abin da ya shafi kiran sallah wannan hadisi na Malik ibn Huwayr zamu ga a cikin shi da akwai sunnoni da dama da suka zo kamar irin su jalsatul istira kaga a cikin wannan hadisin ta zo ta sannan kuma muhimmancin kamar yadda aka faɗi yin rahila dan neman ilimi sai dai kuma abin da Imam Bukhari ya tarjama babi akai babul li yu'adhdhina fi safari mu'adhdhinun wahid kaga anan gurin malamai suka ce bai hanawa bai kore ba yin limancin mutum biyu yin ladanci afun kiran sallah na mutum biyu tunda ce fali yu'adhdhin lakum ahadukum dan ku yi kiran sallah kenan bai hanawa bai kore kiran sallah bi ba saboda ai a halin bulaguran ne sai ce in lokaci ya ku kira sallah kaga a ci ai ba kore ba shi yasa to a hadisi na Abu Sa'id shi kuma yawan zalar sassa ya ce in ka kasance a gonarka sai ka kira sallah sai kuma kai sallah kaga anan sai tabbatar da ni yin kiran sallah a halin shi kadai sai aka umarce shi kuma da ya sallah- ya kira sallah kenan ko da jama'a ne ko da mutum ɗaya ne za a iya yin kiran sallah guda biyu sannan kuma yin kiran sallah bai takaita ba sai jama'a saboda nan gurin an ce kenan su wajen ashirin ko da kai kadai ne za ka iya yin kiran sallah sannan kuma ibn umar an samu a halin bulaguro yana yin kiran sallah kenan biyu babu azan lil musafiri idan kanu jama'a wal iqama kiran sallar dan bulaguro in sun zamanto jama'a ko kuma wal iqama da kuma iqama wa anhu radiyallahu anhu fi riwaya أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ولي أمكما أكبركما النبي صلى الله عليه وسلم أن أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم وثم تاني قدابيو تزوجر مزوى الله صلى الله عليه وسلم ɗayan malik bin huwayar ne da kuma wani abokin shi yuridan safar suna nufin bulaguro فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنتما خرجتما إن كن فتا فأذنا كي كرا الزلة ثم أقيما كي إقامة ثم لأمكما أكبركما babba a cikin ku sai ya yi muku sallah a wannan bangaren kenan sai mu tsaya mu kula wani lokacin bangaren sallah so da dama kakan samu in ba kamar da bambanci da ya zama to limami rasibi in dai ba limami bane wanda yake rasibi yanzu aka zo za a yi sallah in jama'a ne za su yi don ya zama to da akwai wanda ya yi shekaru kuma yana da cancantuwa akan wannan to abin da yake kaddamar da wannan wanda ya fi shekaru din shine abin da yake sunna ko kuma inda aka samu almusawati misali ga wannan ga wannan amma bangaren shekaru ga wanda ya yi to shi ma nan gurin sai a kaddamar da kenan wanda ya yi shekaru din saboda kenan yana da tsoriyar fadila akan wancan yace kenan idan su ma kare su ma fadina sun ma qima kuma li ummakuma akbarukuma wanda yake babba a cikin ku sai zamanto yayi muku limanci a cikin nan akwai musabbanci na amsa ma wanda yake ladan bangaren iqama kamar yadda ya gabata a baya wa ni ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru mu'adhdhinan yu'adhdhin annabi sallallahu alaihi wasallam umarta ladan ya kira sallah thumma yaqulu ala ithik bayan nan kuma sai ce ala sallu fi rihal fi lailatil barida aw al matira fi safari amma ku tarjuma ba an yi tarjuma ba ga kace ha a cikin baba ne annam kullahu sai ya amuru mu'adhdhinan annam sallatina umar salladani yu'adhdhinu ya kira sallah thumma yaqulu ala ithri da ya yi da kiran sallah kuma sai ce ala sallu fi rihal fi lailatil barida in dare ne na tsananin sanyi a nan gurin ba wai ana zancen sanyi sama-sama sanyi mai ƙarfi kaje dan sanyi kawai dari haka kamar jaura da ake kya ko kuma daji suka kaga gurin da yake daji ne akwai tsananin sanyi to ladan in ka kira sallah sai ka ce ku yi sallah a gidajen ko a masaukan awil masira ko daren ruwa fi safari a halin bulaguro a nan gurin ba za ka ce ba kenan hayya ala sala wajen hayya ala sala ka ce ala sallu fi rihal ala sallu fi rihal ko kuma sallu fi rihalikum sallu fi rihalikum saboda saukakawa asali wajibi ne kenan yin sallah ta namiji a masallaci amma an samu wani uzuri kamar tsananin sanyi kamar kenan dare wanda yake na ruwa to kuma sai a shelanta cewa ba yi an zo masallaci ba wannan shine kenan sunna saboda kenan wannan uzuri ana bi qasada radiyallahu anhu qala bainama nahnu nusalli ma'a annabi sallallahu alaihi wasallam istami'a jabalatar rijal muna salla tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka ji sauti na wasu mazaje falamma salla da ma ji sara sai da salla fala yace ma sha'anu me ya faru qalu yaska ce istajanna ila salat sauri ne muka yi zuwa salla fala yace la taf'alu yace kar ku kuma dan kun zo ana yin salla ku yi gaugawa ku yi sauri idza ataytumus salata idan kun je wa salla fa alaikum bis sakina ka yi arwalla za ka masallaci ka tafi a nufi babu zancen gaugawa babu zancen sauri balantana kuma a dinga hira kaga akwai wanda za a zo masallaci ma ya biya majalisa wani ya tsaya ana ta tsegumi wani ma sai ya biya ma wani abokin shi a'a fa alaikum bisakina in za ka zo masallaci tun daga gida abin da ya hudo ka masallaci amma ka biya ta majalisa ka zo da abokinka kuna hira mutum yana sauri yana wasu abubuwa duk ba zai samu wannan ladan taku inda ya dora kafa ya dauke ba dole ya zama la yana hazuhu illa sala ba abin da ya yunkuro da kai da gida kurum sallar to shine babu wani takon da zaka daga face an gawar samun zunubi an daga darajarka sai suka ce ista'janna ila salati sauri muka yi zuwa sallah wannan kuma yana nuni ba kamar yadda yan tafiya suke fahimta fa firu ila Allah wa'azi za a je sallah za a je a dinga fita da gudu kaga wa alaikum ila salati ista'janna ila salati qala la taf'alu yace kar ku kuma aikata haka idza ataytum salata idan kun zo sallah ma'ana in kun yi niyyar zuwa sallah fa alaikum bis sakina wajibi ne akan ku fa alaikum ina umartaku bis sakina tare da nutsuwa fa ma adraktum fa sallu abinda kuka saka fa sallu ku sallata amma zo fi wani zaka ga yana cikin masallaci ma masallaci ma zaka ji ana harguwa a masallaci wani zaka ga wani irin wani kuma kofar masallacin zai tsaya shi bai bukatar yin nafila wani rawatib wannan duka kawai aljanna da ya mutu ne kawai ba ya yi wannan nafilfilin ba saboda haka kawai ku yi kuɗi da abin da kuke yi kawai ku yawon kana samu wannan ma sun zai zo kawai sai tsaya kofar masallaci kawai ku yi ku gama kuma wani ma yana leƙa wa manzan ya bane ko ne yana darasi sun zo shiga masallaci ya ce sau da aka sai mutumin da ya leƙo ya ga darasin ba na abin nan bane ake yana koya ma wasu da ya leƙa ya gani ya ce ka gani to kaga kusuri ne irin wannan abubuwan kan kazo alkhairi ne fa ma da rabbikum fasallu abinda kuka riga ku sallata wa ma fata kun fa atimu abinda ya kubce muku kuma sai ku zaman to kun cika karkashin wannan nan ya yi tarjama ya ce yawa babu kawai rajul fatatan as-sala mutum da zai ce fatatan as-sala shin ya halitta ko bai halitta ba haka Muhammad ibn Sirin ne yace ba a cewa fatatan as-sala ba za ka ce ba sallah ta kubce saboda aka yace ba za ka ce ba fatatun as-sala shi yasa Imam al-Bukhari sai kulla to babu kaulin rajul fatatun as-sala menene hukuncin wannan mutum zai iya cewa fatatun as-sala kaga shi yasa yace ma fatakum abin da ya kuce kenan ya halitta ka hado wannan tun daga hadisi marfu'i kenan wancan azari kan wanda shi Muhammad ibn Sirin Allah ya ce da rama tabi'i shi ya tsaya kan cewa mutum ba zai ce ba fatatun as-sala sallah ta kubce mana to kaji dalilin da Imam al-Bukhari ya tarjama wai mutum zai iya hadin haka menene menene kenan abin na kai kenan hadisin na karkashin tarjama babu shi zai nuna ma hukunci shi kenan kenan ya halitta saboda haka yanzu baka ce wa ai Muhammad bin Sirin ya ce ba za a faɗi wannan ba ya ce wa ma fata ko fatimu abin da ya kubce muku fatimu sai ya zamanto kun cika shi wasu malaman suka ce kenan yaya ne in mutum ya zamanto ya tardo ya zai ya ramko dangane da wannan an yi maganganu guda hudu imam malik yana da magana guda biyu karkashin wannan kamar yadda abu amur al-auza'i shi ma yana kan kenan magana ta warko cewa abin da ya kubce ma mutum zai zamanto kenan ya cika bangaren magana da kuma aiki duka gabaki daya bangaren magana da aiki duka za ka yi bina'i abin da ka tarro tare da liman shine farkon ka saboda haka kenan bangaren aiki bangaren karatu duka shi za ka maida ka zo sallar isha'i sai ka tarra liman an yi raka'a biyu raka'a biyun nan masu fatiha da sura to kai su ne yanzu nawa ya rage biyu masu fatiha to wannan biyu masu fatiha kai su ne farkon ka za ka yi bina'i bangaren aiki za ka yi bina'i bangaren magana kauli na biyu suka ce a za ka yi bina'i bangaren aiki za ka zama to kana bina'i saboda haka raka'a biyu ka tsarra kenan su za ka mai da farko wajen aiki amma wajen magana suka ce bangaren karatu ba shi kuma kaza'i za ka yi kenan menene abin da ya kurce maka bangaren karatu fatiha da sura suka ce to in ka tashi guda biyun wancan da zaka fito zaka fito su da fatiha da sura ramo ku zaka yi bangaren magana suka ce kai ramuwa bangaren aiki kuma me kai bina'i akai wannan kenan wata ruwaya ce daga Imam Malik shi yasa na baya bayan Malikiya Malikawa na baya baya kenan su sun tafi akan wannan cewa fasiru baniyan fil fi'li qadiyan fil qawli zai zamanto kenan a aiki kana bina'i kuma a abin da ya shahi magana shi kuma kai qada'i haka ne mai risala ce abin nago kenan abin da ya zo a sunna shine zai zamanto dukkan bina'i zakai kenan ya zama abin da ka samu tare da liman shine ne farkonka wajen karatu ma kenan me za ka kawo kenan ba abin da ya kubce maka ba tsora za ka yi kenan kawai ka kama su fati a kare an gane ko wa ma fata ko fati mun kawai sai ka ciko in aka ce cikowa za ka yi kenan me za ka yi masu fati a kare za ka kawo ko kuma misali sallar lisha ce sai ka zo raka a ɗaya ka samu raka uku ta kubce maka yanzu za ka ciko za ka yi finali sai ka kawo raka ɗaya da fatiha da sura a bayyana sai ka zauna kai asahiya sai kuma ka kawo raka a biyu da fatiha kadai a asarki in kuma guda biyu ne suka kumce maka kaga falla alhamdu yanzu kawai ka sace biyu zaka kare fatiha kadai a asarki ba a bayyana ba wannan shine kauli wanda yake karfi kenan amma wancan kaurin cewa zaka ga fatiha da sura a bayyane ma'ana kai ramuwa shi wannan kenan ba shi bane abin da yake mai karfi dangane da wannan haka zuhur haka magariba kenan kan wannan ne duka zaka gani alaikun salam lokaci ya goma minti kamar goma ya rasu za mu karɓi har da gaugawa sai mu cika zuwa kafa insha na ha? in dai ka samu ruku ka samu sallah an kuma an dago da ruku ba ka samu sallah in dai ka tar dole liman bai dago ba to kenan ka samu wannan in kuma kenan liman ya dago kenan yanzu baka samu ba wannan rakatin ba za ka lissawa da ita ba ya tarjama babi a gaba ko kuma a karkashin ce an yi ko na'am eh eh liman da ladan ko eh kamar in lokaci yayi eh eh gaskiya ne gaskiya ne to ba damuwa insha Allah sai ga dan ya zaman to kenan an ka a kada fama sunna tunda ya zama da mu a kira sallah kuma mu sallah kenan zai zama to sabanin sunna ne tunda an ce tsakanin kiran sallah da kama a sanya wani fasila to maimakon ya zama to da an kira ne kaga shi kama insha Allah kenan an iya musu ba dama sai ya mutu wani kenan sai a rinka kira an kuma kenan yana kusa kamar da da ake sai ya kira sallar kuma yan minti goma ko biyar kin kenan sai mu yi kokari mu fara insha Allah kira eh eh eh maimakon wannan ba eh in an zo kenan in kana kiran sallah inda ka zo ja hayya ala salah hayya ala fala kenan in ana da hadari ne ma'ana ana cikin ruwa kaga ai kana samun ladanai ana ruwa kuma sai su dinga kiran sallah to kaga ai uzuri ne da yake hana halartar sallar jami'i go in ka niyya zawa ma kai sallah gida za a baka ladan jami'i to shi kuma kiran sallah bayan kira mutane su zo sallah kuma ai alama ce daga alama ta musulunci dan mutane ba sun zo ba ba zai hana ba a kira sallah to amma sai dai tunda su mutanen an sabke musu wajibcin zuwa to yanzu maimakon ka ce hayya ala sala ku taho zuwa sallah tunda an muku uzurin tahowa gon to yayin ka ce sallu fi rihalikum sallu fi rihalikum kenan maimakon hayya ala sala hayya ala fala wasu kuma suka ce a sai ka ida ha hayya ala sala hayya ala fala kuma yayin ka zo da sallu fi rihalikum yawa alaikum salam eh abin da in dai har liman ba zai kulla raka'a ba ta farilla to ka ƙara salatu da in dai har liman ba zai dago daga ya kulla wannan raka'a ba ka ga ya kulla ai ta kubce ma farilla kuma ta hina fila ko ka ga nan salata ali su mutuna ta idza uqimat salatu fala salata illa al-maktuba ko illa allati uqimat in har an ta da sallah to fala salata babu wata sallah babu kirkirar wata sallah ko fara wata sallah illa al-maktuba to yanzu a nan gurin in har ka fara sai zaman to za ka iya ƙara sanafilarka to ka ƙara saka sai ka zo kuma ka bi liman kaga kayi abu biyu man adaraka min subhi rak'atan faqad adaraka suba wanda ya samu raka'a daya asuba kan rana ka hudo ya samu asuba kaga me ya ci ko ɗaya kenan go to kai ma yanzu ai ka shiga nafila ka samu raka'a daya kaga ai ka samu nafila ta daya za ka yi sai ka shigo kenan yanzu ne ka ciko amma in har liman ba zai warware ba da wani in kuma ka san cewa liman zai warware kamar misalin yanzu ne ka fara to kaga in yanzu ne ka fara kawai sai ka sallame sai ka kai lima amma in dai ka yi raka a daya har ma kana shirin ka kusa da ta biyu kuma ka yanke a a wannan ba haka na ba malaman su kawai mafi yawa ka sa akwai abin da mutane ya wadi mu kuma sai mu yi ta kokarin mu alaikum salam alaikum salam wanda gaskiya a shi usaimin shi usaimin wannan abin da na haɗi shi usaimin a kan shi wanda na haɗi na? Mm, na gani. gaskiya ne wannan maganganun nasu duk da akwai sai dai maganganu ne waɗanda suke marjuhai magana wanda take rajiha in ka gangama duk ka tattara maganganun na malamai kin duk gaba daya ai babu dalilin da zai hana misali mu sanya ida yanzu misali mu a tsarin da ake kai yanzu kun yi nafila abin da ya rage kawai sallama to zaka ga yawanci akwai limamin da ma ta gaban ka kawai zai bi saboda kawai babu zancen sallah to in ka kalli idan ku yi masa salatu fala salata ai ba nasi bane sarihan cewa kawai fala salata ma'ana fala salata ibtida'an ma'ana fala salata babu warar wata sallah ko fala salata babu ma kwata-kwata sallar da kake ci kamar nassin ba sarihan bane ba akan cewa babu sallah kun gane ma'ana an wara an yake kama sallah to yanzu fala salata ba ka zo ba kai kuma ka fara wata nafila ko kun gane to wannan fahimta suka bada alqazi iya a cikin sharhin da ya masu yi musulmi shi ma ya tattauna akan kenan wannan mas'ala ne kuma maganganu ne na malamai daban-daban amma wanda ni na hidi kenafi na gamsu da shi a ra'ayi na malamai wanda suke wanda suke sun gabata da wanda suke mutaakhirun da wanda suke mu'asirun ra'ayin wanda suka tafi akan cewa kenan ka karasa masar dena raka'a wannan ba ta kubce maka ba to wannan shine abinda na yi gamsuwa da shi duba da dalilan da suka kawo suna da ƙarfi ba wai wancan na cewa a babu falatu butulu a malakun kasan suna cewa shine mafi ƙarfin dalilin wanda suka tsaye akan cewa babu yin nafila ne to ba wannan bane ba malaman suna da dalilan su masu ƙarfi musamman ma Sheikh Salih ibn Uthaymeen shi ma ya san mana wannan kuma akan wannan dai ra'ayin kin yake kai wanda shi yasa kenan mutum ya karasa shine abinda yayi dan ya ribaci abubuwa guda biyu kuma kun lura da wani abu ai wannan sai samar da matsalar mace shin lokacin da ake kama yaushe ne mutum ya zama wajibi ya tashi sallah yanzu misali zai iya yiwa ana ikama yanzu ana ikama misali ko wani yana nafila nan gurin abin da ya rage mishi kawai ya tafiya wani kuma yana zaune nan kun gane shi wannan bai tashi ba sai da aka zo karka masa sallah shi kuma wancan mai nafila kawai sai ya ta rage mai karasa ya sallama kawai sai ya sallame ko kun gane yanzu shi wannan hobe ma tashi bai tsaya su kwana shi kuma wancan ya katse na filaci to shi yasa kenan malamai suka ce abin da yi ya karasa na filaci matsar dai wannan farilla ba ta kubce mishi ba to da shi hadisin ba karara ba ya nuna kawai kenan babu nafila din ko babu kaza a akwai ihtimali karkashin wannan to kaga tunda akwai ihtimali akwai fahimta dole sai kuma a nemo wasu dalilai in na daban kun gane wannan shine amma insha Allah karatun mu na gaba ina ga zamu bi ta kan hadisi kin kenan sai a wadi dalilan kowanne da ma shi ma na ikama kin insha Allah da akwai he a biduka ta kan wannan insha Allah wasu lokutan kamar inda muke samun wannan so da dama mukan samu matsalar da an tantauna akai kamar na ranan ne za ka samu cewa la'alla wasu malamai daga malamanmu sun yi fatawa akan wata matafiyarsu akan fahimtarsu kan abu to mu ma ya muka tashi akan wannan fahimta din yanzu duk lokacin da zamu ka sabanin wannan sai aga kamar ma sabanin da muka ka ko dai ba mu yi ladabi ga malaman ba to amma abin da zai baka mamaki kama irin wannan sai kaga kuma muna zuba da magana imam malik imam shafi imam ahmad bin hanbal imam kaza ko wasu wanda suke rasikuna fil ilm wanda su an yarda da imamu amma yi lokacin da na ajiye maganar ba a ji ko aka ko kun gane amma zo lokacin da na ajiye wani malamin da yana rayuwa ni da shi muna raye sai na ki daukan ra'ayin shi to za ku ga wani lokaci sai mu dinga ga kamar an yi abu mai girma to wannan abin matsalan mu ce wannan kamar muna da wannan mushkila din shi yasa wani lokacin inda ko su arakin na wasu malaman kuma suna da dalili mai karfi sai mu ajiye ba wai yana nuna ba ba mu yarda da wannan kin malaman mu ba a a babe ne na su kansu ma girmama malamai kin kenan wanda suke namu to so yawa ɗalibai mukan fahimtar kamar in an saba ma wata fatawa ta malamai to sai mu dinga jin kamar ba a girma babu malaman da sauransu to kuma ina ga in har za a je magana imam malik a je magana imam shafi'i abu hanifa imam ahmad bin hanbal a je magana waɗannan ni ina ajiya malami na na ajiya wani na ajiya kuma ɗalibi bai shi komi ba amma lokacin da na saba ma wani malami da yake rayuwa a garinmu kuma a lokacin sai ga kamar ba a girmama shi to ai in har ajiye magana mu sai rashin girmama shi a shin ta in mun duk ba mu girmama su kun gane to kamar a babe na tunatar da yan uwa su wanda suke kenan matasa duk lokacin da zaka ji an wadu wata fatawa sabanin ta wani malami kuma kai ma kanka damu kai ma malami kuma kanka damu yanzu misali yanda abin ne ya faɗi kenan ustaz ya faɗi misali wannan zai iya yiwa wasu da dama daga cikin ku ra'ayin shi akan shi suke saboda gamso su da wannan kaga duka wannan ba wani abu bane gurgurdan hujja sai kawai da dalili kuma haka ake so yanzu kamar wannan da aka faɗi sai misali suka faɗi cewa ga dalili kaza kaza to wannan abin shi ake so kamar ba daidai bane ba muna karatu a faɗi wata matsala da take khilafiya sai kuma a tare abin da yake kawai da an ji an wato wani abu kana da tacewa to kawai ka yi abin da aka yi kawai ka ce to ai ga dalili kaza to karatu ya yi daɗi a haka nan amma a kyale kawai haka a haɗi kawai a huce he an wata kuma mutu ya ce kayi hun kaza a duk in wanda yake da saciya kawai ka mahoto ya haɗi eh inda saciya kawai ka mahoto mutu ya haɗi akan yawwa suna ɗaukar zai wannan haka yake wannan haka yake wannan haka yake wannan haka yake kamar muna dauka da sai kamar matsala ce ta wancan zafin kama abin da bai kai ka sai mu dauke shi da zai wani ma kwanaki ana sallar da aka yi magana sai shi yace wai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masu habbai su bari wai suke ki bari wai har yake bi yana bugewa hannu wai yana buge hannun sai yana wai su fasa saboda yaji subhanallah Allah ka musa mana wallahi abin sai hankali wallahi don sa ne ha bai ma sani ba mana to kuma ai ƙarya ce ma ma magana sun sa ai abin ina aka yi haka na wasu da ramar mutu da ramar ta wasu ne sa da yin rayuwa da libar da kan yi jiro bari ka ramar mutu da ramar mutu kuma bari ka ramar mutu da ramar mutu da ramar mutu اللهم اهدنا لمن هديت وتولنا وتولنا اللهم انا توفنا وصلنا قائما وقنا رب العالمين وقنا وصلنا وبارك عليه وعلى اله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت